بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف تدعاني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك وآتي وواتفة نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الساكرين وطغيان البغاة المتربصين والشمات الأعضاء الطائنين ومن شر خلائق أجمعين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau 18 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina 1443 wanda ya zo daidai da 19 ga watan hudu miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da zamu yi karatu a kai arama ya ja mana aya ta alqur'ani a cikin suratul baqara aya ta 62 wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ma'anan ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladina amanu sande wayannan wanda suka yi imani wal ladina hadu da wanda suka zamanto sun yi hadu wanda ke sune yahudawa kenan wan nasara da nasara wasadiina da sadiawa man amana billahi wal yawmil akhir wayanda suka yi imani da Allah da ranar lahira wa amila salihan sannan suka aikata kyawawan ayyuka falahum ajruhum inda rabbihim to wayannan suna da ladan su a wurin ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da tsoro sannan kuma ba su da bakin ciki a ranar lahira wannan aya idan dan wa zai yi tunawa jiya mun yi karatu a kanta lokaci ya riske mu wanda ya sa dole muka tsaya a kai a jiyan Allah subhanahu wataala ya ba mu dama da iko inda muka yi karatu akan allazina amanu a wannan ayan ana magana ne kan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a jiyan kuma mun faɗa dalilin da yasa ake kiran su aman ko ake kiran su muminai muka ce sabida al'ummar da suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suna da yawa sun fi sauran annabawan da suka gabata yawan waɗanda suka yi imani domin ne mun faɗa cewa kamar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam har ya kwashi shekara 950 yana yin wa'azi yana kiran mutane a musulunta mutane bakwai ne suka yi imani da shi wasu kace 40 wasu kace mutane 70 ne a tsawon shekara 950 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin wani hadisin da cewa wani annabi wasu an ranar lahira annabawa za su rika zuwa suna wucewa wani abin wani annabin zai zo ya wuce da mutane goma wani annabin ya zo ya wuce da mutane bakwai wani annabin zai zo ya wuce da mutane uku wani annabin shi kaɗai ma zai wuce saboda haka to tunda wayannan al'umma kuma kalla yawan shekarun da suke yi amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗaya shekarunsa gaba ɗaya na rayuwa ya kwashi shekara 63 ne a duniya gaba ɗaya a cikin 63 nan idan ka cira 23 ita ce ta annabta ashirin da uku domin an yi goma sha uku a ina a makka an yi goma a madina shi kenan annabta so amma a cikin haka ne miliyoyi kai ba miliyoyi ba biliyan suka yi imani da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko kai wai da ma suka yi imani da annabi sun wuce wannan domin ai akwai aljanu ko wai sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu wa inna minnal muslimuna وإنا من المسلمون ومنا القاسطون همنا دكو آيوين وإنا من المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تهاروا رشدا kenan kaga hadda aljanna su ma sun imani da annabi Muhammad kenan yawan ya ƙara karuwa to saboda haka sai aka sanya musu suna muminai wane ne ya lakaba musu wannan sunan muminai Allah ne da kansa ya sanya wa al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan sunan shi kuma wancan sunan na musulmai annabi ibrahim ne ya raɗa wa musulmai wannan sunan huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna rasulun shahidan alaykum wannan kenan sai muka faɗa su kuma yahudawa da da yasa aka sanya musu yahudawa shine saboda faɗan wannan kalmar nasu inna hudna ilai inna hudna ilai ai tubna wa raja'na ilai su kuma nasara an sa musu wannan sura ne saboda suna taimakon addinin annabi isa man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah daga nan aka sanya musu suna kamar da yadda malamai suka yi magana kai su kuma sabiyawa su ne wayanda su dai ba yahudawa bane su kuma ba nasara bane amma suna riko da littafi na zabura wa ataina dawuda suna karanta littafi ne na zabura an gane wannan ko to kuma suna cewa la ilaha illallah to sai Allah subhanahu wataala ya tattara su wa'annan gaba daya sai ya ce duk wanda yayi imani akan gaba na annabinsa na annabin wannan lokacin shi ke da Allah ta cika masa ladansa kenan yanzu misali yahudawa sun imani da annabi Musa zuwa zamanin da annabi Musa yake nan Allah zai ba su ladansu amma annabi Musa yana wucewa aka turo wani annabi to shikenan wannan annabtar shi kuma ya na annabin nan ya kare yanzu sabon annabin nan da aka turo shi ake so su imani da shi an gane yadda abin ya tabo kaga kenan wayannan sabi'awan da aka ce suna riko da zabura wa aka na dawo da zabura annabi dawo yana wucewa aka turo annabi Musa aka bashi littafi shikenan zamanin annabi annabi dawo ya kare annabtan sa ya riga ya kare yanzu wannan sabon annabin da aka turo wanda yake shine annabi Musa to shine ake so kowa ya bar wancan alƙawarin ya yi riko da wannan alƙawarin yanzu na wannan sabon annabi annabi Musa alayhi salatu wassalam zai ci gaba da annabtansa zai ci gaba zai ci gaba har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya hukunta masa bisa fadan Allah subhanahu wataala kullu nafsin za'iqatul maut kowanne rai za ta dandana mutuwa to annabin zai rasu shi ma ai in ya rasu shikenan an gama da annabtansa yanzu shi ko daga nan za a samu abin da ake kira da suna fatra ahlul fatra mutanen da ba a riga an turo annabi ba suna da rike da annabtan wancan annabin ne tukunna ko wasu malamai ma suna ganin cewa wannan annabin ya wuce kafin Allah ya ƙara turo da wani sabon annabi sunan su ahlul fatra to yanzu annabi Musa alayhi salatu wassalam ya wuce yanzu Allah ya ƙara tayar da wani annabi shine annabi Isa alayhi salatu wassalam al'umman a hanwayin da suke rike da addini na annabi Musa alayhi salatu wassalam ana son yanzu su aje wannan addinin sai su bi wane yanzu sai su bi annabi isa din duk da shi annabi isa alayhi salatu wassalam an turo shi zuwa ga al'umma ne na bani isra'ila to idan ka kalla annabi musa cikin bani isra'ila yake ban sani ban an gane wannan annabi musa alayhi salatu wassalam cikin bani isra'ila kamar yadda su ma a cikin littafi na bible annabi isa alayhi salatu wassalam ya faɗa ya ce i was sent to the lost sheep of an tura ni ne zuwa ga batattun tumakai na bani isra'ila kenan message ɗin annabi risala ta annabi isa alaihi salatu wassalam ta takaitu ne zuwa ga mutanen bani isra'ila to yanzu wayannan mutanen za su yi riko da addinin annabi isa allah zai ba su ladan su mutanen annabi musa da annabi musa ya riga ya wafati yanzu ana son su yi riko da annabi isa nan ne shine sabon annabin su shine ke da sabon annabta yanzu annabi musa alaihi salatu wassalam allah subhanahu wataala ya ba shi littafin sa ko annabi isa shi ma aka ba shi littafi to yanzu da an ba annabi isa littafi injila to wancan ta zaman to tsohon alkawari shi ne kake ji ko a kasar hausa masu bishara suna cewa a tsohon alkawari an ce kaza to littafin annabi musa kenan shi ne tsohon alkawari sabon alkawari shi ne littafin annabi isa alaihi salatu wasalam ma'ana wancan na annabi na annabi musa alaihi salatu wasalam an gama da shi to ga sabon alkawari ya zo shine littafin annabi isa alaihi salatu wasalam za a yi riko da shi a ci gaba da aiki da shi sababbin alkawaran sababbin dokoki da aka caccanza yanzu misali a wancan littafin annabi musa alaihi salatu wasalam akwai akwai dokokin da suke da tsauri sosai ko idan ka lura ten commandments kamar yadda ya zo a cikin littafin bible ko ai an kawo shi a cikin qur'ani ai Ten Commandments da kake gani kake ji ana karantawa a Bible yana nan a cikin Alkur'ani mai girma. Shine kul ta'alu atlu ma harama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Haka har zuwa can inda Allah subhanahu wataala ya faɗa. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نعم نرزقكم وإياكم ولا تقربوا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا وأن شيء ten commandments inda aka ba su to akwai hukunce-hukuncen da ke da tsauni a littafin annabi Musa alaihi salatu wassalam a littafin annabi Isa alaihi salatu wassalam sai Allah ya sassauka musu to yanzu ana son duka wa'ancan su dawo su bi annabi Isa alaihi salatu wassalam annabi isa alayhi salatu wassalam ya ci gaba da cin annabtansa ko ya ci annabtansa har wayannan mutanen suka shirya za su kashe shi sun ma shigo inda yake da niyyar za su shahadantar da shi amma Allah subhanahu wataala sai ya dauke shi ko Allah subhanahu wataala ya ce wa ma qatalu wa ma salabu walakin shubbiha lahu ko to yanzu annabi Isa alayhi salatu wassalam an dauke shi saboda wayannan mutanen suna son su kashe shi sai aka sanya musu fiskan wani daga cikin su fiska ta annabi Isa amma jiki ba na annabi Isa ba kamanceceniya ne a wurin abubuwa guda biyu ya faru shi wannan da su wayannan jami'an suka turo ya zo ya duba annabi isa yana nan shi ne Allah subhanahu wataala ya sanya masa fiskan annabi isa sai suka rude shi ne Allah subhanahu wataala yake wa innal ladina wa innal ladina tarafu fi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tibaa'u dhanna wa ma qataluhu yaqina su kan sai suka rude domin wanda aka turo spy din shi dan leken asiri ake cewa da Hausa CID din ko CID ake cewa ko ko FS CID din da ya shigo sai ba a gan shi ba to yanzu shi aka sa shi fuska aka sa mai fuskar annabi isa suka kama shi suka kashe shi amma sai suka ce wannan kuma ai ba cikin annabi isa bane to idan ba annabi isa bane ina annabi isa in kuma annabi isa ne ina dan uwanmu da muka turo su a matsayin dan leken asiri ina yake sai suka samu rudani to annabi isa alayhi salatu wasallam yanzu Allah ya dauke shi barafahu Allah ilai Allah ya dauke shi haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani ne ke to yanzu bayan dauke shi dan ba mutuwa ne bayan dauke shi an samu shekaru wurin 500 babu wani sabon annabi kwatsam sai Allah subhanahu wataala ya turo annabi Muhammad to yanzu da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama masu bin addinin annabi Isa addinin ya riga ya tsaya yanzu ga sabon jakada ya zo misali bari ni da abin da mutane za su iya gane ma yanzu ƙasa da ƙasa najeriya da niger najeriya sweden najeriya america misali kawai suka yi wannan ko wannan halal ne ko to shi kenan najeriya tana da ambasada da ake turawa ko ba za ake kiran shi ba ko minista ne ambasada ake cewa ko Najeriya da Niger akwai ambasada. Najeriya da Sweden akwai ambasada. Najeriya da America akwai ambasada. Ko? Yanzu ambasadan da ya wakilci Najeriya a, a, a America zamanin Obasanjo sai yanzu ce shine ambasada? Zai yi? Da an kawo sabon gwamnati ba? An gama da shi. To haka annabta yake. Annabi na wafati, annabi na rasuwa, Allah zai ciro wani sabo to wancan alkawarin duk abubuwan arrangement din da ake yi da wancan an riga an gama yanzu an gama yanzu wannan sabon annabin ne zai ci gaba da annabtarsa yanzu in akwai sabon manhaja da aka bayar sabon littafi da aka bayar to wannan littafin ne yanzu zai rika hukunta wa'annan mutanen haka ake sai dai ka lura da wuya Allah subhanahu wata'ala ya turo wani sabon annabi sai a ce duk abin da wancan annabin ya karanta an soke ba a yi sai dai a ce abu kaza an lura ya muku tsanani yanzu an canza muku ko yanzu an canza abu kaza mun rage muku mun sauƙaƙa muku saboda rahama haka ya kamata mu ce abu kaza mun sauƙaƙa muku saboda rahama abu kaza misali da an ce duk wanda najasa ya taba hannunsa ko ya taba jikinsa sai ya ɗauko dutse ya guggoge ya goge ya goge wurin ya yi jini sannan wurin ya yi tsarki ya za a kuma nan Muhammad zaka ci ku ba haka bane ruwa za ku sa ku wanke shi kenan ku tafi an an goge tsarki kenan yanzu kaga ba a goge yin tsarki ba an sauƙaƙa wa mutane ne domin rahama ga Allah subhanahu wataala ga talikansa rahamar Allah subhanahu wataala ga talikansa ana ganin da abin yake to sai aka ce to wayannan mutanen da duk suka yi imani da wayancan annabawan nasu wayanda aka turo musu kafin zuwan wani annabi Allah zai ba su ladansu amma yanzu kana wannan zamani na annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ka yin imani da annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama in mutum ya je lahira zai sha mamaki ana zuwa lahira Allah zai ce ai ai zamanin annabin ka ya kare baka samu labari bane sha I don't know ah I don't know okay malaiku ku tambaye shi daga nan sai matsala ya ya abin nan domin mene ita a shi addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shamil ne shine addini kwara ɗaya da Allah ya taba turowa ko annabi kwara ɗaya da Allah ya taba turowa zuwa duk duniya duk duniya kaga an aka ce duk duniya ba wai mutane kaɗai ba da aljanu ne da mala'ikun kowa da kowa ya shiga cikin annabtan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi Muhammadu annabin sa ne har mala'iku amma mutane su a irin mutanen annabi Isma'il mutanen annabi Isma'il mutanen annabi Saul mutanen annabi annabi Yaqub zuwa wuraren su ne kawai sai kaji Allah subhanahu wataala yana cewa wa ila madina akahum shu'aiba wa ila adin akahum huda adawa mun tura musu annabi hudu wa ila samuda akahum salihah samudawa mun tura musu annabi salih kaga specific prophet aka aika musu an faɗa sunansa cewa wurin mutane kaza ne kamar yanzu dai da muke rayuwa yanzu sai a ce hausawa an turo muku annabi lado numawa akwai alakarsu da wannan saboda mene ai an ce nufawa nufawa ba ta ba cikin hausawa sai a ce kaga wannan lado din annabin hausawa ne in nufawa ne sai a ce to ku kuma nufawa gaba ɗayan ku an turo muku annabi indagi la ilaha illallah la ilaha illallah kaga indagi ne annabi suke ko kaga hausawa akwai alaƙar da wancan alaƙar yanzu babu to haka ne wa idan adin akahum huda wa idan samud akahum salihah wa idan man akahum shu'aiba haka amma shi annabi Muhammad sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira amma ya mun faɗa cewa har mala'iku Allah subhanahu wataala ya ce annabi Muhammad annabin su annabin su Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul furqan yake cewa تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا aka ce ɗarki ya tabbata da albarkacin Allah subhanahu wata'ala sun tabbata da Allah subhanahu wata'ala allazi nazzala al-furqana wanda ya saukar da wannan littafi na alqur'ani wanda yake rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ala abdihi zuwa ga bawansa wane ne wannan bawan ne annabi muhammad an gane ko in Allah yana magana kan bawa to a wurin Allah subhanahu wataala babu wani bawa kamar annabi muhammad duk sauran jikana yi ka ne kawai in kaga Allah ya ce abdu sai aka yi shiru to annabi muhammad ne amma in ba shi bane to za a raba ka da wani abu ko sai a raba mutum da wani abu ko wala abdun mu'minun khairun min mushrikin min mushrikin walau a'jabakum kaga sai aka hada ko fatahayu da wata mu'minatu wa jitu muslimatin la haka za ka ga Allah subhanahu in dai ambaci bawa in ba annabi Muhammadu bane sai an raba ka da wani abu amma annabi Muhammad sai a abdu kawai sai an shi subhanallazi asra bi abdi abdi shikenan an tsaya wurin alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja walamma qama abdullah shikenan aka tsaya أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى annan muhammad ne hakikanin bawa a wurin Allah sauran ko biyowa ake an gane wannan ko sauran biyowa ake to sabi da haka wa'inda ba su imani da annan muhammadin ba sallallahu alaihi wasallam in aka je lahira shi kenan lamari ya baci me ake nema ga gare ni me ake nema ga gare shi shi wanda ba musulmi ba yanzu shine ya tsaya ya kalla Allah da ya turo annabi Isa nan yanzu shi ne ya turo annan Muhammadu. Kuma a cikin wannan littafin naka na sabon alkawari Bible ɗin an faɗa siffofi na annabi Muhammadu an yi bishara cewa annabi Muhammadu zai zo annabi Isa ɗin ya faɗa a littafin cewa annabi Muhammadu zai zo issue na the comforter ko neman ya san wannan wurin issue of the comforter annabi Muhammadu ne a wurin so dan me za a taɓa ɓoyewa ga shi nan kai ma a ƙur'ani an sa maka tunda kai ba ka karanta bible din na an maulana the counselor the comforter wani kuma the advocate the advocate duk annan muhammad ake magana to a ƙur'ani kuma sai Allah subhanahu wataala yake gaya maka annabi Isa ya ce wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmad annabi Isa ya ce ina muku kuma bishara ku mutane na wani annabi zai zo annabin nan zai zo idan ya zo annabin nan babban annabi ne ba sunansa ma ahmadu sunan shi Ahmad to kuma cikin sunayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai mene Ahmad ko shi wannan Ahmad shi kuma Allah ya ba annabi Muhammadu wannan sunan ne so domin ya ƙara nuna wa duniya girman annabi Muhammadu wane ne Ahad wai ba Allah bane Ahad ko Ahad shine ko ba haka ba Ahad kwara daya Allah ne shi daya the only ko daya to idan ka tsaya ka kalla Ahmadu min jaye kawai aka ɗauko na farkon sunan annan Muhammadu sai aka sa a tsakiya ko ba ka lura ba ka ƙara kallo sosai min jaye din na farkon sunan annan Muhammadu domin ya nuna maka cewa tsakanin Allah da annan Muhammadu ba a shiga ko ni ne Ahadu ni ne ɗaya din nan wanda ni kaɗai ce bauta ma to ga babban masoyina muna nan tare ba wanda zai raba sai ya ɗauko min jari ɗin mimun ɗin bari mu faɗa da karatun yan islamiyya sai aka ɗauko mimun na farko na sunan muhammadu sai aka ɗauko da sai aka sa ta a tsakiyar ahadu ɗin daga nan ahadu sai ya koma ahmadu an gane wannan ko shikenan to wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu an gane wannan ko to idan aka je lahira mutane da yawa za su kawo hanzari wayanda ba musulmai ba sai su ce ai su ba a gaya musu annabin ba sai Allah subhanahu wataala ya ce a annabi na annabi Isa wai baka gaya musu annabi na zai zo ba cha na gaya musu na gaya musu cha bai gaya ba sai Allah subhanahu wataala ya ce to kana da shaida sai a ce ni sai ya ce eh ina da shaida wane ne shaidanka sai ce al'umman annan Muhammad. Al'umman annan Muhammad. Sai a ce to ku al'umman annan Muhammad ku zo ku bada shaida. Shikenan sai a kira wa al'umman annan Muhammad sai a ce to Annabi Isa ya gaya wa mutanensa cewa Annabi Muhammadu zai zo sai su ce kwarai kuwa. Ce a ina? Ce gashi nan mun gani a cikin Alkur'ani. Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce wa bashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. sai su kuma wayanda ba musulmai ba sai su ce mutanen da mu rayu tare da su ba ta yaya za su ba da shaida a kanmu sai Allah ya ce to ku kuma al'umma nan fa kun ji abin da suka ce ce to tsaya Allah kai ne ka aiko mana da annabi Muhammad kuma ka saukar masa da alqur'ani a cikin alqur'anin nan ka faɗa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi sannan wannan annabin ka tsarkake shi ka ce وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وعي علمه شديد القوى to a cikin littafin ne muka ji cewa ka ce annabi isan ma ya faɗa musu cewa wa bashiran bi rasulin ya fi bin ba ismu muhammad sai shi to a kirawo annabi muhammad kai ne ka gaya wa al'umman ka wannan annabi muhammad yana zuwa sai ce kwarai ni na gaya musu cikin wahayin da ka yi mini sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to je ko wa'annan mutanen da kuka ki ku yi imani da annabi Muhammad da Allah ya turo to ku kuma ku yi hagu a yi wuta da su shi ne faɗin Allah subhanahu wataala wa takunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah subhanahu wataala ya ce mana to duka wa'annan mutanen da su Yahudawa da su Nasarawa da Sabi'awa ko ba su bane ba su rike da zabura ko to dukkaninsu man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira kaga annabin su kenan na wannan lokacin wa amina saliha kuma suka aika da kyawawan ayyuka har da kai mutum musulmi yanzu ba za kawai ka ce kawai amma muslim shikenan sai ka ci gaba da harka ba kawai ba ba wani aiki na kwarai ka ce wai bin bin cewa kai musulmi ne shikenan yayi qualifying ɗinka zaka je aljanna aka ce a'a sai ka aikata aiki na kwarai kyawawan ayyuka ba shi bane wancan suran da ka haddace tun kana yaranka da Allah subhanahu wataala yake cewa wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati kaga wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wannan sura in zaka iya tunawa ita ne Imam Shafi'i yake cewa da Allah subhanahu wataala bai saukar da komai ba a cikin alkur'ani sai wannan sura to ta isa musulmai su rayu lafiya lau su je aljanna me yasa ka kalli ayar Allah subhanahu wataala ce waye wal asr ina rantsuwa da zamani ina rantsuwa kasan malamai sun samu sabani a nan wurin wasu malamai suka ce Allah ya ce ina rantsuwa da zamani wasu malamai suka ce a Allah yana rantsuwa da lokaci mai bambanci
duka daya
ɗaya ne tun da a cikin lokaci ake samun zamani a zamani ake samun lokaci ko duk abu ɗaya ne kawai ta'abiri ne yanayin hausar da mutum yake amfani da shi shi ne ko Allah ya ce ina rantsuwa da lokaci ina rantsuwa da zamani dan adam yana cin asara illal ladina amanu wanda baya cin asara shine wanda bai yi imani ba illal ladina amanu illal ladina amanu sai dai wanda ya yi imani shine baya cin asara afwan illal ladina amanu sai dai wanda ya yi imani shine kawai baya cin asara bayan ya yi imani wa amilu salihati ya aikata kyawawan ayyuka shi kenan kawai shi kenan sai ka shiga aljanna aka ce a kaga abubuwa guda biyu ba su qualifying ɗinka ba tukunna ka yi imani ka aikata kyawawan ayyuka aka ce ba kai qualifying ba tukunna wa tawasau bil haqqi yayi wasulci da a aikata gaskiya shi ma ya aikata gaskiya ba zai yi kawai saboda na yi imani da Allah na aikata kyawawan ayyuka ba shi kenan na ce kai ka cuci wancan kai ka cuci wancan kai ka cuci wancan cutar nan da aka ce keji arba'in da biyu a sa talatin takwas takwas shi kenan wai ai tirela ne ko za ta auna shi kenan sai mu wuce ai ta bargaza aka ce a wata wasau bil haqqi sai ka yi wasulci ka yi nasiha da a yi gaskiya kai ma da kake faɗa ka aikata gaskiya watawasau bil haƙi watawasau bis sabri kai wasulci da a yi haƙuri kai ma kai haƙurin domin a rayuwar nan za ka yi karo da abubuwa daban-daban na ban mamaki ko wasu abubuwan za su ƙona maka rai in ka ƙi haƙurin ma sai ka yi cewa ka bar musulunci ko ba kai ke faruwa bai ina faruwa haka sai mutum ya ce ya bar musulunci to amma haƙurin nan ba shine zai ƙara tabbatar da kai sai ka tuna wayanda ma suka fika su ma sun rasa wayanda ba su kai gaba su ma sun rasa wayanda suka fika sun shiga abin da ya fi irin naka yanzu wayanda ba su kai gaba sun shiga abin da ya fi irin naka to yaya to menene kenan ko in mutuwa aka yi maka sai ka tuna sai ga wanda ya fika ma an mai mutuwa wanda bai kai gaba ma an mai mutuwa to yaya kaga to normal kenan sai dai hakurin kenan yanda wayancan suka yi hakurin shi kenan kai ma suka yi a'a kudinka ne ya faɗi sai ka tsaya sai kalla kai ba mamaki dubu ashirin ne ya faɗi naka sai ka ji an ce maka ga wani can ya yi asarar naira miliyan ɗaya kai wani bai na wuce haka mana wani yana asarar da wani yake yi yakan wuce na miliyan ɗaya sai ka ji an ce jirgi na ruwa gaba ɗaya ya nufi miliyoyi nawa ne wannan yanzu ai Allah ya yi yawa ne ko rumfa shaguna na wani ya ƙone kai ka san shagon aƙalla kuɗin da ke cikin shagon kawai ya kai naira miliyan biyu amma an ce ya ƙone kai da naira dubu ashirin ɗinka ya faɗi to sai ka san cewa ba akwai wani wanda abin shi ya fi naka da ya rasa ko idan kuma ka waiga ƙasa haka gani sai ya ga wani nan naira dubu ɗayan da ya riko ita ce nan zai je ya ce ba ne ta faɗi to yaya kaga wanda bai kai ka ba haka ya faru da shi wanda ya fi ka haka ya faru da shi amma ya suka yi sun sa guga sun kashe kansu hakuri suka yi to kai ma sai ka ci gaba ya gwada sai ka ci gaba to wata waso bil haqqi wata waso bil sabr to wannan shine zai yi qualifying dinka sai ka shiga aljanna ba Allah ya gaya maka ba wasta'inu bis sabri wa sala fa innaha lakabiru illa al khashi'in to shine wannan ka'idan Allah yake gaya maka wayannan bayan Allah da Yahudawa da Nasarawa da Sa'ibawa da kai musulmi in har ka tsaya akan ka'idojin addininka a lokacin da annabinka yake nan za ka shiga aljanna to duka wayannan Yahudawan da Nasarawan da Sa'ibawan da muke rayuwa da su a yanzu annabtan annabawansu ya kare yanzu abin da ake nema gare su shine su bi addinin musulunci domin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine addini na karshe wanda Allah subhanahu wataala ya aiko da manzo a kansa falamma jumuhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah subhanahu wataala zai ba su ladan su sannan kuma ba za su shiga damuwa ba a nan duniya kuma ba za su yi bakin ciki a lahira ba Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Allah yake cewa wa idan hadna mithaqakum rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun ma'anan ayatin Allah subhanahu wata'ala yake cewa ka tuna mana ya annabi na ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya riki alƙawari da wayannan mutane na bani Isra'ila ta harshen annabin su annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa za su yi imani da wannan littafin da Allah subhanahu wata'ala ya baiwa annabi Musa sai suka ki sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka dutsen ɗur a kansu cewa ko dai ku yi imani da wannan annabin da wannan littafin nasa ko a sako muku wannan dutsen ya murgine ku kudu ma a sai nakun bituwa ku yi riko da wannan abin da aka ba ku da ƙarfi wasu ma fihi ku rika yawaita karanta abin da ke ciki la'allakum tattakuna don ku samu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ibn kasir Allah subhanahu wataala ya saka masa da alheri ya ce wannan ayan akwai irinta a cikin suratul arafi aya ta 171 inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa idna tatana al-jabala fawqahum ka'annahu zullatun wa dhannu annahum waqi'un bihim خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون duka sako ɗaya ne a imam qurtubi ya yi magana shi ma akan wannan aya inda yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawari da mutanen bani Isra'ila cewa yanzu annabi na annabi Musa alayhi salatu wassalam ya zo suri sina'a an ba shi wannan littafin ko wannan alwahdin nan wannan allunan nan guda bakwai da aka basa wanda yake shine a taura take ciki ko wannan a cikin wannan allanan guda bakwai a jiki aka rubuta wa'annan duka ka'idoji ko manhaji na annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda zai zamanto ya yi guiding ya shiryar da al'umman annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya dawo shine wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akihi yajruhu ilay ko inda ya ajiye shi wani malamin tafsiri yace kai musulmi da kake karanta wannan wurin kaka ce annabin Allah ya yi watsi ko ya yi wurgi da littafin Allah a sai dai ka ce wa alƙal alwaha ya aje wannan alluna din wa akhadha bi ra'si akihi yajruhu ilayhi qala ya ibn umma la ta'khudh bi niyyati wala bi ra'si to a wannan lokacin suka ce ba za su yi imani da annabi Musa wa alaihi salatu wassalam har sai sun ƙara ganin Allah kuma kaga a baya ba an musu tsawa ba ko kace sai sun ƙara kashe yanzu ba wani maganan ganin Allah kuma yanzu a yi maganin kunu ka san akwai mutanen da in ka bi su ta laluma abin sai ya ki yiwuwa to sai abu ta karfa kasa ko ai na faruwa ko a duniya ko wani babba ya ta bin ka yana bin ka yana yana lalban ka dan dai a samu dai a wanye lafiya amma abin ya ki yiwuwa ko ba haka bane sai ga an billo maka ta sama ko Allah ya yafe mana amma teloli da su ko da ke telolin yanzu suna da imani teloli yanzu za musu addu'a Allah ya saka musu da alheri to amma dai teloli da da ko Allah ya wani ba zai sa maka yawa ko ai mu za mu ce teloli addu'a yanzu tele sai ya kima mutum dinki wannan mutumin ya zo ya ta lallaba ka ya ta lallaba ka kana mai kana mai matsiya kana mai fada zan ba ka kayanka nawa ka bani ba dubu biyu bane ga kayan ga kudin ka ga tana gobe sallah kaga ya baka kaya sati biyu ko wata ɗaya kafin sallah yanzu ana gobe sallah kana ta mai faɗa cewa ba dubu biyu ka bani ba ga kayanka ga kuɗinka to kaga wannan mutumin kai baka san wane ne ba in ya ta lallaba ka ya ta lallaba ka kaci ka gama kaci kai kana cewa ga dubu biyun ka ga ɗinkin ba za a yi ba sai ya ce to ina zuwa da ya ɗanyi kwana haka ya ɗanyi haka kawai sai ɗanyi waya sai a ce a kawo motocin sojoji kamar guda uku kawai sai ga sun zo sun kewaye shagon naka sai ga mutum ya mara ka za a yi ranka dai wallahi za a yi wallahi za a yi ranka dai wallahi za a yi ta ce a ba maganar za a yi bane yanzu za ka je bariki a bariki za ka karasa an gane irin wannan ko to akwai irin wayanda sai an musu haka a rayuwa to irin haka ne Allah ya musu suma tun da yanzu an ce su yi imanin sun ki sai wai sai sun ga Allah sun dole sai aka ce to a ɗauko dutsen mala'ika ɗauko dutsen kamar yanzu wancan dutsen na kagoro sai a cicciɓo shi kawai sai a ɗaga shi sama sai ya zama kamar hadarin nan kamar wannan girgizar kamar yadda kaga hadarin nan gashi kowa yana ganin shi kato to ya ya rufe kusan garin sace ko dai ku yi imanin ko a sako dutsen duka idan na mutane to shine sai suka ce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam da aka daga dutsen sai suka ce sami imani zami shine suka ce bari ma ka gani za ma mu fara yin sujada shine suka fara sa goshin su a ƙasa amma da sai sai suna leƙawa haka irin su irin su tunan na yara sai a haka dinnan sai ana dan lekawa a gani to yanzu sai Allah subhanahu wataala da suka yi haka sai Allah subhanahu wataala sai to an yafe musu an yafe musu a dauke tusa shine wannan aya take magana akai an yafe an dauke to sai su wayannan yahudawan sai suka ce kaga wannan sujjadar da aka yi ana leke din nan to babu sujjada mai tsarki irin wannan sujjada domin da ita ne Allah ya yafe mana ba suna sa goshi haka suna lekawa ba sai gefe ɗaya suka ce ita za mu ci gaba da yi ba irin wannan sujjadan da musulmai suke yi ba shi ne har yanzu ka lura yahudawa idan suna bautawa sun sa goshinsu a ƙasa za ga da gefe ana yi haka ana leƙa sama har yanzu ba su canza wannan ba wai su a wurinsu tunda wannan sujjadan suka yi suka leƙa Allah ya ce to an yafe muku duk da haka ne an yafe sai suka ce to ita za mu ci gaba da yi ga abin da aka yi aka karba dan me zamu je muna yin na musulmai to wannan dai ya nuna cewa dai wannan duka kuskure ne Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da faɗa a aya ta gaba sai ya ce
ثم توليتم من بعد ذلك na'am فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa thumma tawallaytum min ba'di zalik falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin sannan bayan wannan abin da aka yi aka dauke musu wannan dutsen yanzu ba an yafe ba kenan an ci gaba to bayan kwana biyu sai suka ƙara komawa ruwa bayan kwana biyu sai suka ƙara komawa ruwa suka ci gaba da saba wa Allah ce kai dama muna cin kunyar ka ne ba kunyan ka muke shi kawai ba wai imanin bane sai Allah subhanahu wataala ya ce a'a da aka ƙara turo musu wani azaban sai suka ce mun yi imani suka ce mun yi imani a ai babu annabin da ya sha wuya kamar annabi Musa babu annabin da ya sha wuya kamar annabi Musa ayoyi ba tara Allah ya bashi kowane ɗaya aka bayar suka sha wuya sai ce mun tuba roƙen mana Allah ai kai na za mu tuba wannan ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات أما تكفكت aka ce an musu ruwa ruwa ya zo zai cinye garin saboda sun ƙin imani da annabi Musa da suka gari za su halaka suka ce annabi Musa kai dai ka san rauni ne kawai kana roƙon Allah aka janye wannan ruwa wallahi za mu imani da kai shikenan bawan Allah sai ce Allah mutane na sun tuba Allah ka yafe musu sai Allah ce an yabe bayan an yabe bayan kwana biyu sai suke a tsabi ne ma rufa'i da ne ma wannan ruwan ba ma na gaske bane tsabi ne kawai ba ruwan gaske bane shi ke sai Allah subhanahu wataala ce to shi ke bari za a turo wata shi ne sai aka turo musu fari a san fara ko masu noma sun san me yake nufi da fara ai idan ta zo ta hau kan kayan nomanka kankace mene shi kenan kayan gonan naka ya lalace to farin sai aka turo su ba ma na gona ba har cikin gari yamma yamma yamma yamma yamma haka kamar dai yadda kake ganin kuma an san kuma ko yadda kuma yake bin jikin kaji wanda in ka sa hannu a cikin kaza ka ga yana bin ka hannu ka ga yana ta maka haka. to haka farin suka cika gari malam duk suka yi ta cinye musu abubuwa sai suka ce ma annabi Musa mun tuba kai dan uwanmu ne ba sun tuba wallahi ba za mu sake ba za mu imani da kai rauni ne kai ka saba rauni sun tuba ka yafe mana ka roki Allah ya yi la in ka shafta annar rijiza la nu'minan laka shi ne sai annabi Musa ya ce Allah mutane na sun gane sun kuma yi alƙawari za su yi imani ce to shikenan an dauke ya dauke wal kummala da suka suka ce bayan kwana biyu a kun gani ba ba mun ga muku ba tsabi ba yake yi wannan mutum ba wani annabi Allah mu ci gaba da harkokin mu kawai to daga nan sai Allah subhanahu wataala ya turo musu ta gaba shine kwarkwata kwarkwata duk kudin ne kudi malam ko sai ga kwarkwata ko tana yawa a cikin kayan shi ba kuma wai irin ka dau irin kwara ɗaya ta gangaro nan haka ba a'a an san wani kwarkwas wani yi cinnaka mai cizo din nan da ake ce mai soja and ko wannan kwarkwasan nan ko kwarkwasa yadda ka ga irin suke ture wannan auri da to haka ba duk za su ga rigan gaba da kan za a iya ganin kala kalanta kwarkwata sai ka ga namiji kawai ya kwarkwata a kansa duk abin nan kafin akwai damu ka ce kai a nan mun samu tuba ba kar ka biye mana ka san ka san rauni rauni mu wallahi kana roƙon Allah aka canja wannan shi ke an gama ba wani wanda zai ƙara jin mu na Musa ya ce Allah mutane na sun gane sun gane Allah sun tuba ma Allah ka yafe musu Allah subhanahu wataala ya ce an yafe musu an yafe wannan abu sai a neme shi a rasa bayan kwanan ba mu gaya muku ba ai mun gaya muku kuna neman cikakken mai tsabi ko ga musan nan an gama kawai sai su gaba da harkokinsu to sai Allah ya ƙara turo wata ta gaba ɗin shi ne kwaɗina an san kwaɗo ko kwaɗina sai aka turo kwaɗina kwaɗo suka cika gari malam da ka buɗe abinci za ka ci kawai sai ka kwaɗina malam la ilaha illallah ruwan ruwan randanka kwaɗina komai dai ya lalace ko ya kwaɗi ne to kuma kun san kwaɗo shi yana da yana da guba ko yana da dafi a cikin shi kace Musa ai kaga mutuwa ba za ni ba za a iya rayuwa haka ba a yafe mana a yafe mana taurin kanmu ne kawai ya ja mana wannan amma yanzu dai wannan kowa ya gani ya wuce tsari wannan wannan annabta ne ka yafe mana ka roƙa ubangiji ana yafa wannan Musa shi kenan duka garin nan kowa zai bi ka kawai shi kenan annan musa bawan Allah ya to Allah ka gani ka gani an mutane ne yanzu sun yarda sun yi imani Allah ya yi musu shi kenan Allah sai ya yi ana yayewa da jahawa yana gwada mu ne ba da nau'ukan tsamukan shi sai su ci gaba da harkokin su ce ba wani ba wani bauta ma Allah da zai ba wani to daga nan shi ne Allah subhanahu wataala sai ya turo musu mafi tashin hankali dama kaji malama ya faɗa sai aka turo musu jini dukkanin wani abu da zaka taba sai ka ga jini ruwa in zaka sha sai ga ruwan ya koma jini abincinka kana budewa sai ka ga jini komai dai ya lalata komai ya lalace to daga nan sai suka ce mu annabi Musa fa Musa mun tuba mun tuba dai daga nan je kam babu sauran rayuwa mutuwa to sai Allah subhanahu wataala ya ce mun yafe muku shine anan wurin Allah ya ce summa tawallaytum min ba'di zalika sannan bayan haka ku ƙara juya baya alƙawarin da aka yi da ku ka kakkarya sai kuka ce kun tuba falaula fadlullahi alaikum da ba din fallan Allah ba a gare ku wa rahmatu da rahmatsa la kuntum min al-kasirina da mun halakar da ku kawai ba wani maganan wai a jira tuban ku ko wani abin nan duk za mu yi maganin ku kawai a nan wurin imam sha'arawi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa dare sai ya ce ka san me ake nufi da falala a nan wurin ka san me ake nufi da rahama a nan wurin malam ya ce idan ka kalla da falala da rahama sai ga kaman abu ɗaya ne mace ba ɗaya bane ba ɗaya bane kai musulmi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nuna maka babbancin wayannan abubuwan guda biyu yace a wannan hadisin da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ruwaito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yadkhulul jannata amaluhu ba han qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatihi ma'anar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saddidu ai istaqimu ku daidaita akan karantarwar addinin ku kar ku karkace wasu malamai suka ce saddidu a nan wurin shine ihtadu ku shiryu zuwa ga wannan karantarwar na addinin naku kar ku yadda ku karkace duk da kusan ma'ana ɗaya ne ko akwai bambanci ne kusan duk ma'ana ɗaya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qaribu ku kusanto da mutane zuwa ga rahamar Allah ku kusanto da su zuwa ga rahamar Allah kada kawai daga mutum ya yi abu kaza ku ce ai kai dan wuta ne musulunci ya ce a'a kar ku yadda da haka qarib ku kusanto da mutane zuwa ga rahamar Allah duk laifin da mutum ya aikata kawai ka gaya musu cewa kana tuba yanzu Allah zai yafe maka kuma zai saka aljanna Allahu akbar shine ma'anar wa qarib kusanto da mutane zuwa ga rahamar Allah wa abshiru ku zamanto masu ma mutane bishara ka nuna ma mutum duk girman laifinsa da zai zamanto ya kashe mutane ɗari kasan za a iya samun mutum ɗan ta'adda haka ko da zai yi a ce za a samu mutane ya kashe mutum guda ɗaya ya kashe mutane ɗari sai ya ce maka ai ni tunawa na kashe mutane da yawa Allah ba zai taɓa yashe mun ba wuta Allah zai sani kashe mai awa Allah kana cewa ka tuba Allah subhanahu wata'ala zai saka aljanna da ka tuba ka gyara aikinka Allah zai saka aljanna ba shi bane kisan wannan mutumin na bani Isra'ila ko wanda ya kashe mutane 99 sai imani ya zo masa wala kuma zai gane ba imani sai ya zo masa cewa kai ya kamata da ya tuba to amma yanzu yaya za a yi ya tuba ke sai ya ji ya samu babban malami wanda malamin zai masa bayani cewa ga abin da za a yi sai a tuba din yana zuwa sai ya samu wani malami dan kan hanya an ga an gane ba cikakken malami bane to mutum ne kawai ya dan karanta dan nan gefe gefe shi kenan kawai sai ya rada kansa cewa ya zama malami irin su ne malaman kan hanya ne Allah ya Allah mutu ba ko sai ya tambaye shi cewa to na kashe mutane ɗari ba ɗaya to shine yanzu ke ganin ko zan iya tuba sai wannan malamin tilla dan kan hanya ne kawai sai ce ɗari ba ɗaya shi na Allah wani taɓa yafe maka ba wuta Allah zai saka ya ce wuta ce to shi kenan bar na cika da kai sai ya zama sai ya zama ɗari kawai sai ya kashe shi kawai yanzu ya kashe mutane nawa ɗari daidai sai koma ya ci gaba da harkarsa dama ƙaura ne ci gaba kawai kai sai zuciyar shi ta gaya masa cewa ba kai rahamar Allah ba an ce tana da yawa rahamar Allah nan tana da yawa har yanzu dai akwai ya ce a ƙara duba mai akwai wani malami cikin aka bincika aka bincika aka bincika sai aka yi dace to yanzu an samu liman an gani ko yanzu an samu liman liman ga abin da ya faru mutane casa'in da tara na kashi aka kai ni wurin wani malami shi ya ce ba tuba sai na ce to bari na tumfaye kawai ya zama ɗari sai na tumfaye kawai sai ya zama ɗari to amma har yanzu zuciyana na gaya mu akwai batuban nan Allah zai yaje mu shine dai aka na ƙara tambaya akwai wani malami aka ce yanzu akwai akwai akwai malam bude bakin wannan malamin ke da waya sai ce ai wancan malamin yayi kuskure ai Allah a shige yake in ka tuba tuba ta gaskiya Allah zai yafe maka sai ƙara gyara zama ki Allah yanzu Allah zai yafe maka ce kwarai to yanzu yaya za a yi sai ya ce za ka bar wannan garin da kake za ka je gari kaza ka zauna a wannan garin ka daina wayannan abubuwan da kake Allah zai karɓa tubanka ya ce to na gode malam shine ya kama hanya zai tafi ya ma tafi tsakaninsa da wancan garin da aka ce ya je bai wuce mai biyar ba ka ƙara ga an kawo kenan ko ba kawo ba ko yanzu misali mutumin da ya baro kaduna zai zo kafancan yana zuwa daidai madakiya sai ya mutu ya baro can garin da yake kauranci ko bai baro ba ai da baro kawai yanzu ya karasowa ne nan zai iya shigo ko bai shigo ba to sai ya rasu a wannan wurin sai ga mala'ikun wuta sun zo kawai sun ce ai wannan kayan mu ne property mu ne wannan mutane dari fa ya kashe property mu ne mala'ikun aljanna suka zo su ma ce wannan namu ne a nan dai Allah subhanahu wataala ya musu hukunci cewa wa- wannan kaga a wurin ka duba hadisin sai aka ce da garin da ya baro ƙasa aka yi mata magana aka ce ta matsa baya ta ƙara matsawa kenan misali da muke yi kaduna sai a ce kaduna ta ƙara matsawa baya kenan tafiyar da aka yi ya ƙara ninkuwa nan garin da ake so a matsa zo kafancan sai aka ce ita ma ta matsu ta ƙara matsowa aka sha auna sai aka ga ya fi kusanci da wannan garin da zai je ya tuba aka ce to mala'ikun aljanna su tafi da shi zuwa gidan aljanna to shi ne wannan hadisin ke kara gaya maka kan mu mutane bishara duk laifin da mutum yake kai bar na gaya maka dan uwa zunubi mafi girma a addinin musulunci shine shirka mutum ya rika bautawa gunki da dodo ko to shi ma fa musulunci cewa yayi idan ka ce ka tuba Allah yake za mu yafe maka kuma mu saka aljanna shine wannan hadisi yake gaya maka wa wa abshiru ku zamanto masu mun mutane bishara duk girman laifin su ku gaya musu Allah zai yafe musu shikenan wa abshiru fa innahu la yarkulu ahadan aljanna amalu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum kwara daya wanda aikinsa ne zai shigar da shi aljanna babu wani mutum yawan sallanka yawan azuminka yawan zakkanka duk ba zai shigar da kai aljanna ba sai sahabbai abin ya buga musu kwakwalwa cewa yanzu yawan sallah da yawan azumi duk ba zai shigar da mutum aljanna ba wala anta ya rasulullah hadda kai ma annabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ana hadda ni ni ma illa an yatagammadani Allah bi rahmati sai dai idan Allah ya lullube ni da rahamarsa to anan wurin sai wani malami ya ce a to kuma ka gane karatun da ake yi a nan wurin kuma rahamar nan to fa ba kowa bane kuma annabi muhammadin ne rahama annabi muhammadin shine mene rahama saboda faɗan Allah subhanahu wata'ala saboda faɗan Allah subhanahu wata'ala da yake cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرح وخير مما يجمعون أو أن آية الله سبحانه وتعالى يجيوا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين kenan kai dai kamar ka dauka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ne sai dai idan Allah ya lullube ni da ni kai sai ni shi to wannan me yake nuna maka dan uwa zai iya cewa yaya haka zai faru a ce mutum ba zai shiga aikin sa ba zai shiga aljanna ba to yadda abin yake shine lokacin mu ya riga ya yi sai Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe sai mu dasa daga daidai nan wurin abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana mana tambayoyi
alhamdulillah mala Allah ya saka da alheri akwai yan tambayoyi kamar haka guda biyu zuwa na'am a mai tambaya na farko yana cewa akrama kallahu Allah ya saka da alheri yana cewa Allah mana a na matsayin tallafi da fikir ko ilin mudir na mutumin da bai tsaya ya saurari hudubar liman ba ana idarwa sai ya tashi ya tafi shi ne ke so ya ji matsayin tallafi da shi to wannan bawan Allah ya yi kuskure sosai manzala sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta yin wannan huduban ne domin shine sakon musulunci zuwa ga al'umma musulmai shine sakon musulunci zuwa ga al'umma musulmai ka zo ka yi sallan baka tsaya ka saurara sakon da addinin naka yake da shi gare ka ba ka tafi ka ka ga sallah ba ta cika ba sai ta ɗaukan hoto la ilaha illallah ka gani shi yasa ma kilan hotunan wasu ke ta konewa din ka gani to Allah ya yafe mana akwai kuskure shine ai wannan bawan Allah Muawiya lokacin kalifancin sa ya canza ya ce an zo sallar idi ba za a fara yin sallah ba za a fara yin huduba ne eh kamar yadda ake ranar juma'a to amma sauran sahabbai sun nuna masa cewa a tilla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hakan ba to a bar shi dai a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi din to kusan haka kuma aka bari har ma abin ya gangaro zuwa gare mu din saboda haka sauraron huduban yana da matukar muhimmanci Allah subhanahu wataala ya ba mu sun gyara
tambaya na gaba yana cewa da Allah mala ina matsayin mutumin da a gidan shi baya cin wata shi shinkafa yake ci gaba daya a gidan shi to amma idan ya tashi da kasu fitir Allah sai sai makara sai raba ma mutane to yana so ya ji matsayin
matsayin wannan mutum matsayin sabawan Allah ne matsayin sabawan Allah ne domin ta zakatul fitr an ce a cire ta ne daga mafi rinjayen abinda mutanen gari suke ci ba wai da abinda kai kake ci ba mafi rinjayen abinda mutanen gari suke ci kawai abinda ake magana a wurin shine kai yanzu a ranar sallah ka ba mutum wannan masarar tsakani da Allah yaushe ya kai injin din naka aka nika yaushe aka tankade yaushe aka girka an gane wannan ko ai dama ana fara zakatul fitr din ne domin wayannan mutanen da ba su da karfi su ma su iya cin abinci na walwala ba sai an je ana ta neman ne ba to a ranar ne zaka bayar a ranar ne zai kai nika ai masu injin din nika ma suna ai suna hutu ranar zai yi wuya dai ranar idi kaga injin din nika an kunna zai yi wuya ko ba haka ba to in ya zama to lale lale kai dole sai masaran ne zaka bayar to sai ka koma wancan fatawan wayancan malaman da suke ganin za a iya fitarwa kwana biyu kafin sallah sai ka bashi shi sai ya kai ya nika kuma ka hada mai da kudin nika ha ina na gama sama ai kyautatawa ne wannan shi kuma mutane yana da matukar muhimmanci su fahimce ne yadda muke magana mu ko ba Allah ne ya ce wallahu yuhibbul muhsinina ba ai Allah yana son mai kyautatawa yanzu ka bashi yanzu zai yi kuma sai ya ɗauko kuɗi na kaiwa nika to yanzu kai cikin kyautatawanka ka ɗauko naira ɗari biyar ka bashi ka ce ga wannan kuma kyautatawa ne ko kidarci kyautatawa ne da kuma Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son mai kyautatawa Allah ya ba mu ikon gyara ha tambaya ta ƙarshe wannan yana tambaya ne ta cewa mutum ne dan kasuwa yana da shago amma da zarar ya ji hasashen tashin farashi tun kafin a kara farashi shi zai dawo shagon shi duk zai kara kudi a shagon su ina matsayin wannan dan kasuwa wannan dan kasuwan gaskiya yayi kuskure kuma yayi abin da musulunci baya so domin ya sai wannan kayan nasa da arha dan me zai zo ya sayar mu da al'umma da tsada musulunci baya son gallaza wa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi mai ban tsoro akan wannan matsalar yana cewa duk wanda ya tsinci wani lamari na al'umma musulmai sai ya gallaza wa wannan al'umma musulman Allah ka gallaza masa to yanzu sai mutum ya je fada cikin irin wannan abu kai ka suya da sauki kai kuma yanzu ka gallaza wa mutane Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana ومن قول الله سبحانه وتعالى اللهم برحمتك الواسعة أمنا وإنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ورب الخير وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله sallu ala nabiyil karim عليه وسلم
Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya ji kan iyayensa mu ma namu iyayen Allah ya ji kan su Allah ya tsaye shi da lafiyarsa da imaninsa da na iyalinsa da na iyayensa mu ma namu duka Allah ya mana haka alfarman zai na rasu Allah ya saka wa masu ɗaukar da wani yanzu da alkhairi sauran malama su kai tafsiri a wurare daban-daban Allah ya saka wa masu ɗaukar da wani yanzu da alkhairi masu taimakawa da sadaka a wuraren tafsiri daban-daban Allah ya saka musu da alheri na sauran sai na rasu sana Allah ya kara dukiyar su albarka Allah ya sa dukiyar aljanna shi albarka mazan Allah Allah shi ya mana ƴaƴayen mu Allah ya kana su lalace Allah shi ya mana ƴaƴayen mu Allah ya kana su lalace Allah ya sa masu biyayya ne a gare mu Allah ya sa masu biyayya ne a gare mu alaka wanda za mu gan su idanun mai sanyi gidaje albarkar manzon Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan بركة حبيبي المصطفى السلام عليكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله